بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya azarta mu da dawowa hutun babbar sallah wanda alhamdulillah tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala sai godiya Allah ya yi mana ni'ima Allah yana son mu Allah yana son mu da rahma da aka mu ƙara gode ma Allah ko babu komai irin abubuwan da muka tsallako na falala da rahama a cikin waɗannan kwanuka guda goma a ce su kaɗai mutum ya gudana a rayuwar shi ta musulunci ya koma ga Allah ya samu babban rabu balle kuma gashi kuma Allah ya yi mana baiwa daga sallah yau gashi an kawo mu wajen kwana takwas wanda muna fata nan gaba ma mu shekara talatin ko arba'in ana ta yi da mu wannan ba karaman ni'ima ba ce ko babu komai ɗan uwa idan muka kalli hailalan nan kaɗai wadda muka gudana a cikin kwanukan nan guda goma wadda manzo Allah ya ce idan kai guda ɗaya ka shiga cikin binnin Allah to amma kai a cikin kwana goma ka yi hailala wajen dubu hamsin a dubu hamsin kaɗan ne babu in ka haɗa ta da wannan mai asaka fi min kulli sharar ɗan a hailala dubu hamsin kaɗan ne a ce a cikin kwana goma ka yi la ilaha illallah dubu hamsin ya kamanta da haka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne Allah ya azarta wasu sun azumta kwanakin nan tara Allah ya azarta wasu darerayen nan guda goma sun raya su da ibada an yi idi an yi layya an yi takabiratin nan to ko me muke nema wajen Allah ni dai ban ga baiwa ko girma ko ni'imar da ta ci wannan ba haka alhamdulillah Allah yana nufin mu da alkhairi yana nufin mu da rahama yana nufin mu da gafara sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce ɗan wuta tun da Allah ya yi duniya ɗan wuta ya yi shi ɗan aljanna tun da Allah ya yi duniya ɗan aljanna ya yi shi ya suka ce ma annabi ya rasulallah fa fimal amal to tun da ɗan wuta ya san kanshi ɗan aljanna ya san kanshi ya rasulallah to me zai sa a ta wahala ana ayyuka kai ɗan wuta ne me zai sa ka kwana sallah ɓata lokaci kai ta sallah ɓata lokaci ka san wuta zaka sai manzo Allah ya ce a'a i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu yace ku je ku ta yin aiki kowa dan abin da aka halicce shi to an sauƙaƙe mai aikin abin to kaga wannan yana fassara mana cewa lallai dai akwai kyakkyawa alama da kyakkyawan zaton cewa dai mu muna fatan insha Allah ƴan aljanna ne to da haka ƴan uwa mu gode mu Allah mu ƙara tsayawa mu ƙara kusantaka da ibada kuma mu gane cewa wannan idin babbar sallah ɗin na kamar yadda na faɗa a wajen karatun goron sallah idin babbar sallah ɗin nan fa sigina ce ta cewa shekara ta taho ƙarewa idin babbar sallah nan to kamar biki ne na ƙarshen shekara to kenan kowane ɗan uwa daga ranar idin nan yanzu an yi biki an kammala an gama ba sai cin angunci ba to an yi bikin sabuwar shekara an gama shine idin babbar sallah abin da ya rage yanzu shirye-shiryen shiga sabuwar shekara to wannan kwana 20 din da Allah ya rage mana yau gashi sauran kwana goma sha sauran kwana goma sha biyu to wa'innan kwanakin abin da suke gaya maka gyara kayanka ka tsaya kai dogon nazari a cikin shekarar nan guda mai kwana ɗari uku da sittin da biyar wadda a kowane a shekarar nan ɗaya akwai watanni guda goma sha biyu a watannin nan goma sha biyu akwai guda shida masu talatin akwai guda shida masu ashirin da tara wanda kowane wuni guda ɗaya yana da awa ashirin da hudu a kowace awa ashirin da hudu kowace awa ɗaya tana da minti sittin kowane minti sittin yana da sakan sittin sai ka haɗa su ne za ka yi shekara to a cikin wa'innan ayyukan shin ayyukanka na alkhairi sun fi yawa ko ko ayyukanka na sharri ne suka fi yawa abin da ya kamata kowa ya koma kenan ya duba almuharram ɗin bara jam'in sallah nawa na rasa safar jam'in sallah nawa na samu rabi'il awwal rabi'il sani hayya zuwa zulhajj ka koma azumi banda ramadan azumin litinin da alhamis guda nawa ne azumin rajab nayi duka na sha'aban nayi duka sauran azumomi nayi da yawa ka koma ma sadaka wace irin sadaka ne a wannan shekarar ka koma ma sada zumunci wani irin sada zumunci ne in ka aje kuma sai ka ga to sai ka zo kai lissafin karya nawa kai gulma nawa kai annamimanci nawa kai shari nawa kai abinda ba ruwanka guda nawa ka shiga dukkan lissafa in ka haɗa lissafi sai ka zo ka baje sai ka ga to wanne ne ya fi idan aikin alkhairi ne fito ka gode ma Allah Allah na son ka da rama bana ma sai ka ɗaura ɗamara fiye da tabara in kuma aikin shari ne zo to ka yi kuka kafin ƙarewa wa'innan kwanuka su da bikin idin sallah biki ne na ka gyara kayanka kafin zuwan sabuwar shekara kuma yanzu duk wanda ba za a gama sabuwar shekarar nan da shi ba fa ba za a gama ta da shi ba muna fata dai a gama da mu duk wanda ba za a gama shi yana nan lissafi lissafi sai ka ji an ɗauke wancan an ɗauke wancan an buge wancan an tura wancan to wa ma adraka cewa za mu bikin sabuwar shekara da kai a nan masallacin baka sani ba to abin da ke gabanka yanzu ka yi ƙoƙarin ka gyara tsakaninka da Allah ka cika shekarar nan da kyawawan ayyuka kuma ka yi ƙoƙarin buɗe sabuwar shekara da kyawawan ayyuka da haka kun ga ‘yan uwa wajibi ne kowa ya shiga taitayin shi kowa ya koma ma yanayin da yake a ciki mu gane cewa lallai lallai lallai yanzu wannan shekara ta ƙare shekara mai zuwa ita ce gabanmu ko me muka shirya mata ita da ɗan adam ka san hasarar da kake a numfashi kawai wallahi da sai an yi maka magana ana surutu a ga kayi gom ka gintsa numfashi sai ka ji kamar za ka mutu tukun ka fake shi don in ya tafi ya tafi kenan numfashin nan da kake gani kowa nan hadisin buhari ba yana cewa kwayin fako fi ruhu wa yumara bi arba'i kalimatin me ya ruhu ba numfashi ba to za a buza ma numfashi Allah ba zai ce mala'ika ga wani nan kai mala'ikan numfashi na yanka mai zai yi numfashi tiriliyan biliyan dubu ɗari kaza da ka shi wannan mala'ikan kawai yana nema numfashinka ƙuri ne da kayan ɗaya ce ya ɗaya biyu uku dubu dubu goma miliyan hamsin ka san ne ai kayi ko da tiriliyan to yana nan lissahi idan aka yi balan kuma dawowa zai yi dinga saura kaza saura kaza yadda abin yake kamar yanzu ne ka samu leda sai ka cika ta da ruwa sai aka ce ledan nan da ruwanta ya ɗige za ka mutu sai ka huda ta da allura ka sagale da zai dinga yi ɗis da Allah wannan na ƙasan ya sunan shi asara wancan na saman saura to ya ka rinka kallo leda na ƙasa le da ta yi ɗin ƙarshe sai ne to haka wani numfashi yake haka numfashi yake duk wannan surutun da kake ta yi kana ta numfarfashi to wallahi tafiya yake tafiya yake kuma ƙasa ƙasa ƙasa yake na sha faɗa hikayar da Allah yana son ya kwatanta halin ɗan adam a duniya sai an ce Allah ya halicci wani tsuntsu hikaya ce mai da ƙa'iƙul akhbar ya kawo ta ya halicci wani tsuntsu sai Allah ya sanya mu wannan tsuntsun zuciya ta ɗan adam buri na duniya kuma Allah ya sa mai kyaman mutuwa sai Allah ya nuna mai mutuwa ce kaga wacce mutuwa ce kai ta yawo kai ta yawo amma dai wanda kuka ga zan ɗauke ka a duniyar nan sai ce to ya ubangiji ya za a yi sai Allah ce ka yi gurin adadin kwanakin da kake so kai a duniya sai ce ya ubangiji watanni dai sai Allah ya ce a'a watanni kake bukata eh ya ce Allah ce na maida ma shekaru sai ce to Allah ya za in gane shekaru na sai Allah ya ce ya cika mai duniya da abinci kuma abincin guda ɗaya zai ci kuma shine mafi kankanta kaman ƙwayar zarra kamar yadda ce gero sai aka cika mai duniyar nan dukanta da gero Allah ce to duk ran da ka cinye geron nan sannan za ku gamu da waccan za ta ɗauke ka tsuntsu yau ya ci gobe ya ci tun bai rami kai da ya ga abu ya ci rabi sai ya rinka kullum sai ya azumi sai ya raba biyu ya ci rabi ba ga muke ba rannan ya cinye kawai sai ya ga mutuwa gaban shi me ya kawo ki ai na yau shi na alƙawari da ubangiji na zan yi mai azumi ko ba zan rinka sauro ba zan buɗe baki ba ta ce ni dai ubangiji ya aiko ni ɗauke ka to rayuwar nan tamu haka take tafiya kullun asara muke yadda misalin hasaran nan yake kaman ka je ka siyo diran fetur ne sai kai mai sai da fetur ne ka zo wajen masu saidawa sai ka kwance bakin kawai ka riƙe murhin kai ta wasa da shi ana hira da Allah zuwa la'asar ya sunan da ranka kyamci to haka rayuwa take wallahi haka ƴan uwa mu ƙara zage damtse da ayyukan alkhairi mu ƙara zage damtse da ayyukan alkhairi musamman zikirori kaga yanzu irin hailalan nan da aka yi wallahi na tabbatar da duk wanda ya cika wannan hailala ranar arfan ne ya rinka jin kamar ya fuffuke ya tashi sama ko ku ji wannan shi'urin ba sai ka rinka jin wani imaninka ya ƙaru da Allah me zai hana daga nan ko dubu goma nan kullum ka rinka yi amma yanzu ban tunanin daga ranar nan wani ya ƙara yin dubu cikakka kuma da an ce Allah samu ga annabi ko Allah samu shiga aljanna mu ce amin amin da hira ka raba hirar ka uku ka zubar da kashi biyu ka maida ta zikirin Allah saboda haka ƴan uwa mu yi ƙoƙari in sallah ta wuce to ubangijin sallah yana nan idan a zulhajji ya wuce to ubangijin zulhajji na nan ayyukan alkhairi suna nan kada mutum ya zauna haka nan wa ala ra'asim a wannan lokacin namu mutum yayi kokari ya lazumci istighfar komai ya dani komai ya dani in ma zunubin kai bai hana ka samu ba to wani na kusa da kai zai goga ma zunubin da zaka ki samu yadda misalin abin yake kama a ce kai ne kun shiga mota da wasu mutane dukkan su sun fada masai amma kai kuma ka sa farar shadda sabuwa Allah me zai raba kai da kazanta to amma da za a ce ka dau jarkar ruwa duk inda aka je za a shiga mutane ka sauka ka wanke kazantar da suka shafa ma ka shiga in aka dawo a ƙara tahiya haka da Allah ya kyauta wannan shine misalin in zunubin ka bai jawo ma bala'i ba to zunubin wani ya jawo maka bala'i da me zaka wanke zunubi da istighfar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin makharaja ay ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja mazala ce duk mutumin da ya lizurci istighfari to kuma duk damuwar da ta dame shi Allah zai yaye mai ita shi yasa ko bana ma'aunin mu na bana na buɗe sabuwar shekara waradin istighfari ne yana nan insha Allah za a fito da shi a ci gaba da yi amma da haka ƴan uwa mu zage da muke kada mu lalace kada mu sakwa sakwa tsayuwar daren da muka ci gaba da yi din da muka yi a kwanukan nan kada mu batta azumin nan da muka yi kada mu bar shi hailalan nan da muka yi kada mu batta mu yawaita istighfari mu yawaita neman kusanci ga Allah in muka yawaita to Allah albarkacin mu in muka yawa sai ya shafe na banza sai gadi ya dauke mana bala'i da fata Allah ya mana muwafaka Allah ya maimaita mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda tun da yau aka dawo bari mu babi ɗaya sai ayi addu'a a tashin da ranar dawowa ce alhamdulillah imamun nawawi bayan ya gama mana da sha tara wanda ya mabadin take da babu sufatu tulul qamis wal kummi wal izar wanda mun yi dogayen hadisai a cikin shi babin da ke gaban mu shine babi na 120 a cikin wannan littafi shi kuma imamun nawawi ya mashi take da babu istihbabi tarki tarafu'i fil libasi tawadu'an yace wannan babi shi kuma babi ne na mustahabbancin barin mustahabbancin barin yin kaya masu tsada ka ɗinka kaya na tada hankali wanda kuɗin da za ka je ka sayi wata kwata ka ba ƙananka kawai ka je ka sayi shadda ka sa ai kaga ai an ba da aiki da yawa to kada ne ka zama ƙasƙantacce wajen kaya kuma kada ka zama karin ƙayin kaya na riya tawadu'an amma ba haramun ba ne fa tawadu'an mutum ya rinka yin shi don ƙasƙas da kai ga Allah za ka iya ɗinka shadda diyadi dubu ɗari ba laifi ba ne wani mata wani aka kawo shaddan miliyan miliyan zai iya sai kai wannan ta dubu ɗarin ita ce ta goge takalmin shi to in ka yi arzikin ka za ka iya siyan ta dubu ɗari to ka sai ko ta dubu hamsin an gane wannan sauran dubu hamsin hamsin ɗin kuma ɗan samu ya shadda dubu uku ka ɗan mimmiƙa ma wasu su ma su ce Allah ya sa albarka amma ka yi wannan dan tawadu ƙasƙas da kai imamun nawawi ya ce ƙar sabaka fi babi fadlil ju'i wa khushunatil aishi jumalun ta ta'allaqu bi hadha kitab yace to a cikin babin da ya gabatu can tsohon karatunmu babu fadlul ju'i babin nan na falalai yunwa ai an tuna shi ko wanda na faɗa aka yi ta dariya yawa shi kaga an maimaita ba yanzu falalai yunwa tana da falala tana da yunwa tana da yunwa tana da falala talauci ma na da falala to in talauci bai da falala ai talakawa sun shiga uku ka sha wuya ko ba ka da sakamakon Allah ina ba ta aslora wa kusunatul aiki da kaushin rayuwa rayuwa na cikin kaushi musamman irin yanayin da ake ciki yanzu yace to baya jumloli sun gabatu ta ta'allaqu bi hadhal bab wanda suke sirra ta yi da irin wannan babin in mun koma wannan babin zamu ji irin tufafin da ake sawa zamu ji irin abincin da ake sha zamu ji irin rayuwar da ake zaka ji cewa manzo Allah ya fitar da sahabbai guda goma amma babu wanda ke da zani da mayafi kowa arzikin shi na zani ne ba mai arzikin takalmi ba mai arzikin hula kuma yanzu an ce sahabin annabi he ka ce radiyallahu anhu duk wacce wahala ba ce ba ba cikin shi bane aka yi hadisin Abu Hurairah yana jin yunwa har ma zama yake kuɗan gaisa wani ya gajiya abin da yake bukata ka ce zo mu je gida ka ci abinci yace duk wanda muka gaisa he ya wuce sai ga sayid al'anami abahirin ya ce ya rasulallah abahirin ya ce ya rasulallah ce zo mu tafi gida shi ya san abin da ke zuciyar ana zuwa manzo Allah ce gidan nan akwai abinci aka ce wallahi babu komai zuwa ce wata mata ce amma dai ga mutane wani gida sun aiko da wani nono a kokoci a kawo shi ana kawa ya duba ce abahu ga nono ya ce ya rasulallah yace to ka je dukkan ahalin siffatin nan ka gayyato su a shanu nono a koko a bawar ya ce wallahi ba dan dai bin Allah da bin annabi ba ce wallahi ba zan je ba kuma ya tafi ya kira yana zuwa ya kira sojan mutum saba'in suka zo suka taru kuma annabi ya ce ɗauki ka ba su su sha ɗauki ka ba su su sha ba ka sha ka ba su ya ce wallahi shi ma ba don biyayya Allah da annabi ba zan iya yi ba ya ce in ba wannan ya sha in ya sha zan ansa annabi ya ce ba shi ya ƙara sai da mutum saba'in ɗin nan kowa ya sha nonon ya ƙoshi alaihi salam ya ce a ba horayar yanzu wa ya ce a ya rasulullah daga kai sai ni kalli magana fa da ɗan so a ce ya fara sha ce to ya rasulullah yanzu daga kai kaga sai annabi ya sha yawa yayi yayi idraki yayi fana'i mike ya ce to sha kai ya sha ya sha in ya sha ya sha yana annabi ce kara zib kara ya ce kai ya rasulullah ya ce wallahi cikin nan ba ba masa katsin sai maza Allah ya ansa ya ce bismillah ya shanye samu gaban shi kaga duk wa'incan me suka sha a wani abu suka sha yawwa annabi ne ya sha nono su wani abu suka sha a gano min shi zuwa rana ita sun sha albarka annabi ne وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يحيره من أي هلل الإيمان شاء يلبسها رواه الترمذي وقال حديث حسن wannan hadisi an an zo shi daga mu'azu dan Anas Allah ya kara mashi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce man taraka libasa wanda ya bar tufafi na isa tawazu an dan kaskas da kai zaka iya sa mai tsadan amma sai kake bin yan madaidaita kuma wa kula ba saboda matsalanci baka kudin ka su kare a tawazu'an dan kaskas da kai ga Allah ka zo wani da an faɗa aka yace hawa malam ga usharin kamaraya dubu ɗayan ka da ɗari biyar kai ma babban riga a wannan matsolanci sunan shi a'a da tawabu za ka rinka sa kayan daga ganin kayan an san eh za ka iya sa wanda suka fi su amma sai ka rinka sa su manzala ce to wanda ya yi wannan dan kaskas da kai ga Allah wa huwa yaqdur alai kuma yana da ikon ya sa masu tsada ba kuma talaka bane baka da halin da zaka sa da an magana ka ce to ai da mu alhamdulillah ai an ce a sa masu arha a baka da shi ne baka cikin wannan falalar manzala ce to wanda yayi wannan yana da ikon ya sa masu tsada ya kasu ya kisa wa da ahullahu yawmal qiyama Allah zai yi shi ce a kira shi shi a Allah shi a kira mun wani dan wani ala ru'usul khalaiqi a gaban dukkan halitta baki daya idan aka zo gaban kowa hatta yukhayyirahu Allah sai Allah ya bashi zabi ya ce wani a duniya kana da ikon ka sa gizna ta miliyan baka sa ba kana da ikon ka sa boyin na miliyan baka sa ba ka rinka sa shaddoji wanda in ka dan wanke kwana biyu su kode kana kufantuwa da bunnan dan kaskas da kai Allah ya ce to yau zan baka zaɓi ga tufafin imani nan gayi nan burjik ka je ka zaɓi wanda kake so in sa maka akwai abin da ya fi wannan girma ka zaɓo da kanka da Allah yanzu ba Allah ba yanzu ko wani dila me yo oda daga China ya kira ka ya ce ga nan mun je mun yi oda ga suna an kasa ka je ka zaɓa da Allah ka zaɓo wanke kuɗinka ka to balle Allah subhanahu wataala hatta yuhayyiruhu min ayyi khulalil iman sha'a Allah zai bashi zabi daga cikin tufafin imani wanne ne yaso yalbasu ha ya sa rawu tirmizi imam tirmizi ya rawaita hadisin wa qala hadisun hasanun kuma yace wannan hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantaccen hadisi ina fata allura da haka lalle ne yan uwa mu yi ƙoƙari mu rinƙa sa tawadu a cikin zuciyarmu duk kayan da suka tarbi gabanka ka sa kawai kada ka rinƙa kallafa ma kanka riga ka ce kamar ni na sa wannan yadin to kaiwa ka kalluwa likkafanin da za a rufe ka da shi kuma dole shi za a sa maka yanzu da za yanzu da ba da babanka zai zai dogo su ma kun mai wanka kun naɗe shi likkafani sai ya motsa kafa ko ko kwanci da Allah wannan likkafanin zaka dauka gaji a dinka ma babban riga da shi a zai ne ka ringa cewa to a bari dai a samu in wani ya cika a bashi to shi fa za a sa maka da haka duk kayan da suka tarbe ka ka sa mafi mahimmancin tufafi shine libasu taqwa tufafin tsoron Allah dan Madina ka samu sa dan huntuwa ka samu sa koyo kudin ka maraya ka samu sa sanda kuma ka samu giznar ka mai tsada ka sa sai kai yau malam kai yau kaga wani gayu da malam ne yawwa sanda gobe samu a ganka da dan madinan ka kawai kuma sai ka zauna lafiya amma ran da gizna ta kika kuma baka saba da ka sawo irin namu a gano ka to da aka da yan uwa a ranka tawadu a wajen sanya tufafi wannan shine ba a hana sa mai tsada ba a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abdurrahman ibn Auf shi manzo Allah alaihi salatu wasallam rangwame mai ma ya ranka sa alhariri ka ko haramun ne a sashi amma saboda wani dalili manzo Allah ya mai rangwame ya ranka sa haka sahabbai suna gayu alaihi salamu shi ma kanshi in ta gita in ya sa wata riga sai ga kyau ya hau kan kyau yawa haka ba a ce ka zauna buji buji ba in ado ya kama kai ado amma kada ka ware makanka dole sai irin tufafi kaza za ka sa da fata Allah ya mana muwafaka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukan mu alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hasbunallahu wa ni'mal wakil na san dai ai an yi ko to Allah ya mana muwafaka akwai tambaya wa alaikum salam kwamitin marayu su tayi su zagaya bayan an zagaya ma muna da gyare-gyare a masallacin nan namu ya kamata a samu tallafi ko yanzu na ga ana ta fama da wasu lafiya amma dai wani kwamitin marayu a zagaya shi tukun an gama kuma yawa sai wancan yayi ababbada da kauri da kauri sosai don mu yi mu gama wa alaikum salam na'am na'am eh hmm to shi mutumin wani iri ne to to wai malami ke tambaya wai mutum ne mutum ne a kana gidanka kana zaune kawai sai ka ga wani ya kamo katanga kai kuma kana da danko sai ka harbai da ka harbe shi sai kwana biyu sai ka ji an ce ya mutu to ya shi anan yake ko to yana tambaye malami na ce menene ya ce ɓarawo ne to inda ya tabbata wanda zai zo ya cutar da kai ne ba ka da laifi ba za a ce ka yi kisan kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'umma shi su kare kansu da aka kaga yanzu idan ka bari ya duro idan kai baka dire ba ba za a samu matsala ba yau to kaga ya ka dire shi da aka ka buge banza kawai yau ka buge ko ya kashe shi ba kafara ba komai ka kashe banza yau wallahu a'lam wa alaikas salam amin na'am aure cikin idda ba mai kyau dukkan shi haramun ne eh aure cikin idda dukkan shi haramun ne neman aure cikin idda haramun ne yin aure cikin idda haramun ne na'am na'am na'am Na'am, to malami ke tambaya kabbarbarin da ake na sallar Idi wanda ake na sallah sha biyar sai zama mutum ya manta na farko bai bai yi ba sai na sha hudun ko kuma a ciki ma ka wata ana manta ko to wannan ai gwargwadon aikin ka gwargwadon ladanka in an tashin an ba mu na sha biyar sai a baka na sha hudu kwarai ko in kuma Allah ya game ka cikin ka manta ne ba ku laifi wannan falalan Allah ce ai ko yawwa na'am eh to ai wannan shay'un la yadurru wa la yanfa ko wai mutum ya je to amma kuma watakila akwai ma'aikata mutum ya je zai yi wani abu na lissafin shekarun shi sai ya rage shekaru ko to nan idan ya zama cewa rage shekarun da ya yi wannan rage shekarun da ya faɗa zai amfane a addinin shi babu laifi kamar yanzu wani lokaci da saudiya ta sa dokar cewa duk wanda ya kai shekara sittin ba zai je aikin hajji ba ko to kaga yanzu irin wannan kai kuma kana son kai ta zuwa kai ta zuwa ya kasan shekarar ka talatin ko dan kai ta zuwa ziyara annabi ko kuwa yawwa amma in wajen aiki ne dan kada a yi maka ritaya a ce ka tsoho to wannan kuma wani abu ne daban sai ka samu zunubin kare yadda kai Allah ya gyara mana Allah ya biya dai na ha eh to a kwamitin marayu an gama to akwai muna da yan gyara gyara ga lasu jikar can ma bamu san halin da take ciki ba yanzu tunda an dawo hutu yau to a zagaya da Allah kowa ya da sauran mu ga abin da za a samu mu yi aikace aikacen ga ma gula gula din na ga an sassa ko da ke shi wannan akwai kwamitin kwamitin kwamitin zagaye rannan da suka zo suka yi an yi hidimar fata duk an gama to cikin abubuwan da suka samu nan masallaci sun ba mu dubu biyar to su ne ma ake ta wannan aikace aikacen da su cikin kuɗin fatar sun ba dubu biyar sun ce shi ma dai aikin addini a ɗan yi ma masallaci abin da ya kamata Allah ya saka musu da alkhairi wani ya tashi nan wajen mana na ga mutum ɗaya ya zo nan wani jamilu tashi ka an so a an so sadakar masallaci na'am na'am ai na dunkula karatu na ce in wannan rage shekarun da kai zai amfane ka a addininka babu matsala in ko ba zai amfane ka ba za ka samu zalibin karyarka Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukanmu abubuwan da suka ɓaci Allah ya gyara mana wanda suka yi kunci kuma Allah ya sauƙaƙe mana Allah ka buɗo mana hanyoyin arziki da hanyoyin wadata Allah ka biya dukkan bukatunmu Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya ƙasar nan tamu Allah ka yi mana maganin 'yan ta'adda na zahiri da na baɗini Allah wannan zaɓen da za a yi ƙasar nan Allah ka zaɓa mana mutanen kirki Allah duk wanda yake mutumin kirki ne Allah ka sa mana san shi ko ba mu san shi Allah duk kuma wanda yake mutumin banza ne Allah ka sa mana ƙin shi ko muna san shi kuma Allah duk hanyar da zai ci Allah ka hana wancan kuma duk hanyar da zai ci Allah ka sa ya ci dan alfarma annabi alaihi salatu wassalam Allah duk wanda ka san idan ka danka masu jagorancin ƙasar nan za mu zauna lafiya za mu ci gaba da rayuwarmu ta zaman lafiya ƙasa za ta dawo kan saiti kowane ne Allah ka bashi ko musulmi ne ko ba musulmi ne Allah ka bashi Allah duk kuma wanda ka san idan ka bashi mulkin ƙasar nan za mu ci gaba da shan wuya Allah ko ka'aba aka haife Allah ka hana shi Allah ba arewa ba ko ka'aba aka haife Allah ka hana shi dan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam salatul fatih وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم makaranta kulwalla kafa uku uku akwai ɗaya daga cikin mutanenmu na bagari kwamitin marayu na bagari akwai ɗaya daga cikin ko shi ne ma mataimakin shugaba ne a almalin salisu isa allah ya mai rasuwa rannan allah ya gafarta mashi makaranta kulwalla kafa uku uku allah ya ji kanshi musamman ɗawainiyar da ya ta marayu Allah ya sa ya ci amfaninta kuma Allah ya sa mu gama lafiya اللهم إنا نسألك بجودك وكرمك وأسمائك وأوليائك وأصفيائك وهاتاتك يا من له أسماء الحسنى وصفات الأولى يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين